madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin silsilatu amalil qulub da muna tsakiya shafi na 188 za mu tashi inda yake cewa at-tafakkuru fi khalqillahi ta'ala yin tunani a game da halittar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki mahalicci wanda ya halitta komai kuma shi kadai ya san yawan abin da ya halitta da irin al'amuran al'ajabi da ya saka a dukkanin abubuwan da ya halitta babu wata halitta babba ko ƙarama da ba ta da abin mamaki matuƙa a tattare da ita ko dai an riska ko ba a riska ba abinda ke nuna wato yawan sanin allah maɗaukin sarki da gwanintarsa da yanin ikonsa ya ce min majalati tafakkuri التفكر في خلق الله تعالى daga cikin fagagen tunani fagage da ake son mutum ya yi tunani matuƙa tunanin da zai dawo masa da babbar fa'ida yin tunani a game da halittar Allah daukin sarki irin abubuwan mamaki da sirri da gwaninta da Allah ta'ala ya sanya a halittun wa inna fihi min al-ajaibi wal gharaib addalati ala hikmatillahi wa qudratihi wa jalalihi shay'un yahulu an-nazirin wal mutafakkirin lalle cikin a duba halittu din halittar Allah cikin duba halittu akwai abubuwan mamaki ajaib abubuwan mamaki walgara'ib abubuwa masu matuƙar ban mamaki aka ce garib amrun garib wato abu mai matuƙar ban mamaki addalati ala hikmatillah waɗanda suke nuni suna shiryarwa akan gwamnatar Allah madaukin sarki da kudartihi da ikonsa da iyawarsa wajalalihi da ɗaukakarsa ɗaukakar matsayinsa shewan yahudun nazirina wal mutafakkiri to akwai abin da wani abu wanda anan zai razana ya tsorata masu dubawa haka ma masu tunani har ma ya shallake abin da masu dubawa za su iya riska sai dai kawai su riski abin da ya sawaka daidai abin da Allah ya huwace musu na fahimta da ganewa walmawdudatu munqasimatun ila ashiya'a ma'rufatin wa ghairi ma'rufa samaman halittu to sun karkasu zuwa ga waɗansu abubuwa sanannu kuma yadda ba a sani ba wa haza majalul ilmi tajribi wa dunyawi wannan kokarin gano halittu da karanta su da gane sirrukan su wannan shine fage na ilimin gwaji ilimin da suka doro a kan abada a sake a jarraba har a gano abinda Allah ya so a gane abinda bai so ba kuma ba za a gane ba wannan fage ne na ilimi da jarrabawa na gwadawa ilimi na duniya an yi stakshifal ashiya a gairar ma'arufa wato yi ƙoƙarin ganowa fito da abubuwa da ba a sani ɗin ba wai a mawudu da alhali akwai su yanzu abubuwan da kimiyya da fasaha wato ta gano ko aka gano su ta hanyar wannan ilimin na kimiyya da fasaha ai dama can akwai su tanade-tanaden da sinadaran da wasu abu duka dai Allah ta'ala ya ajiye su ya adana su kawai dai lokacin da ya tsara a gane su a yi amfani da su ne bai yi ba ya zama tunanin da 'yan adam bai kai gare shi ba kana tsammani tun da can babu ajiyar man fetur da albarkatun ƙarƙashin ƙasa ko ƙarƙashin tekuna misali yana nan ajiye amma lokacin da amfani da shi ne bai yi ba hakanan dukkanin abubuwa abinda ake amfanuwa da shi a sararin samaniya ta iska da ta sauran hanyoyi da ake amfana da su dama can wani al'amura duka tanadin da shirin yana nan amma dai lokacin ne bai yi ba lokacin da ya yi allah ya buɗawa waɗanda ya so ta hanyar bincike da gwadawa suke ta ganewa abubuwa ba su gushe ba ana ta yi a zuwa nan da sanda kwaliyar duniya za ta fashe gayyar ta duniya ta watse kuma a koma gidan gaskiya ana samu koma kyakkyawan shi wahi mimma khalaqa Allah azza wa jalla daga min Allah azza wa jalla ya halitta wa kad qala subhanahu kuma da Allah mai tsarki da daukaka ya ce wa ya khalaqa ma la ta'lamun bayan ya kida ya abubuwa da dama daga halittun da muke gani muka sani muka san wasu abubuwa da dama a tattare da su muke ma amfanuwa da su to sai ya ce kuma yana halitta abinda ba kwa sani ba ma ya halitta ba ya halitta kuma yana ci gaba da halittawa halittawar ba ta ƙare ba abubuwan da ba za ku sani ba wasu abubuwan ma ba za mu san da su ba ba mu san da su ba a da can ba a san su ba yanzu sai Allah ya sa a sani ko kuma wasu abubuwan haka za a yi ta tafiya ba a san su ba haka za a yi ta tafiya akwai abubuwa da yawa ai da mala'iku sun san akwai su amma mun ya da mu sani ba Allah kaɗai ya san wannan da'irar fa huwa al'ana azza wa jalla ya khaluqu ma la na'lam yanzu haka nan Allah mai girma da buwaya yana halitta abubuwa da ba mu san su ba ba za mu san su ba fi ƙiyanin mahidat a cikin faɗi da zurfin tekuna mahidat tekuna kenan almuhid wato teku manyan kogunan duniya wafi ajwafil magarat hakanan a can zurfin kogo wato kogon dutse duwatsu magara shine kogo akwai duwatsu manya-manya a duniya da ƙanana Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya saka da yawansu suna da ramuka ko kuma wani lalloki da ake cewa kogo kuma waɗansu manya ne da ajiye-ajiye da yawa na Allah a ciki inda ɗan adama wani wurin bai isa zuwa ko bakin kogon ba kuma da za a ce da shi zo ka shiga nan ba zai kasa da shiga ba Allah ta'ala kuma ya ajiye ajiyensa da yawa a ciki ko zarra ce take ciki to shi ya ajiye ta kuma ya san da zamanta kuma a gurinsa za ta nemi bukata ya biya mata dai yana sane da waɗannan abubuwa ba ma yana sane da su ba kullum fi kitabin mubin duka a rubuce suke a littafi mabayyani amma duk da haka ma sai shaidan ya zagayo a kunnen zuciyar batacce a ce masa haba aikata zunubin da kake sha'awa ai ba kai kaɗai ba ne ai kuna da yawa wasu ma ai sun bi kaza kaza har ba ya raya masa cewa da Allah zai ya bata a rigimi sau da yawan abin in ya kiyasta sha'anin ubangiji akan na mutane Allah kiyaye wa fi aqdaris samawat haka nan a sassan samai Allah ya halittu daban-daban Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tanbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga wanda ya halitta nau'uka daban-daban na halitta su ne al'azuwat ba ma'aurata ake nufi ba nan dangogi daban-daban al'asnaf wal'ajinas jinsuna daban-daban nau'i daban-daban na halittu dukansu shi halitta su ku shakka babu wannan abin al'azabi ne abin sallama wa Allah. Matan bidul arz daga abin da ƙasa take tsirarwa da za a sa ka lissafin abubuwan da ƙasa take tsirarwa to ba za ka iya sani yawansu ba ko da fannin da ka kufa kana karatu da bincike kenan tsawon rayuwarka sau da yawansu ko da a iya waɗanda suke kewaye da kai ma ba za ka iya sanin su ba duka inda a ƙaddara za ka iya sanin yawan adadin su ma to ba za ka san yawan kuma hasa'is ko hasiyat ɗinsu hasiyat abinda ake nufi da wannan irin fa'idoji da amfanoni da ke tattar da kowane tsiro ba za ka iya sani ba don babu wani tsiron da aka yi shi haka na a banza sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba a ta wa'annan ƙwarukan da kake gani sauro da kuda da kyankyaso har da kunama da maciji da komai da komai in ka ce ka ai gaskiya da ba a halici kuda ba ko sauro ko maciji ko kyankyaso ma da ya fi to ka yi sabo ko ba haka bane don ka ce kenan Allah ya wani da bai kamata ba ko ba mai kyau ba don kasancewarsa ta wasu sassan wato ba ka amfana da su ko suna iya cutar da kai ma wannan bayan nuna cewa ba su da amfani tattare da kai ko kuma tattare da waɗansunka ko kuma kewayen da kake raye a ciki Allah dai baya yin abu a banza baya yin abas baya wasa wasa shine a yi abu babu amfani ba manufa haka ƙwarar a yi shi a zubar da shi wamin an fusim haka ma daga rayukansu abinda Allah ya ta'ala yake halittawa a rayuwarmu ya fitar a jikunanmu ababen da suke gudana a rayuwarmu misali yadda zukatanmu suke aiki yadda gabanmu da harasanmu da sauran abubuwa da suka kewaye da mu to duka abubuwa ne suna nan ba su da iyaka sai Allah wani ma la alamun haka ma daga abin da ba sa sani kamar waya su duk ma la ta alamun ne ke to tsarki ya tabbata ga wanda yake waɗannan faƙala ta'ala sannan Allah ta'ala ya faɗa wata ayar wa nushi akum fi ma la ta alamun kuma sai mu taso da ku cikin abin da ba ku sani ba tashin mutum girmansa haɓakarsa ginuwar jikinsa da rayuwarsa shine annashu ko annasha ko al'insha da muna ta da ku muna bunƙasa ku muna girmar da ku cikin abin da ba ku sani ba yanzu tun daga sanda mutum yake a cikin cikin mahaifiyarsa har a haife shi har ya girma ya zama abin shi kansa bai san ya yake girman ba yawa uwa ma da take ɗauke da ciki ba ta san haɗuwa ɗin girman ba sai dai kawai ta gan shi haka hunaka ashya'u fi nash'atil insan akwai abubuwa da dama dangane da tashi na mutum halittarsa ta girma da bunƙasa da ƙasaita akhfa alal bashar wanda wani abu yake koya akan mutum misali da daidai shine ko kai kanka kanka kai kanka baka taba sanin ko jin cewa ga lokacin da jikinka ya ƙara misali girma da ko tsayi ko wani abu ba sai dai kawai gari ka gan shi ko yanda kake girma kana dai tuna sanda kake yaro ƙarami ko in ma'abucin hoto ne misali a ajiye hoton ka ko ka ajiye za ga yadda ka canza amma wannan canjin ba yadda za a yi ka san yaya ya faru da yawa ma kuma ba ma wai jin su a jika ba sanin ma me sababan da suka jawo duk ba za ka sani ba ko ba haka bane aka ce menene ya tara wa tsoho tsufa da gajiya da abubuwa da yawa haka ya kuma dai mace yau da gobe daɗewa a duniya amma akwai awamil akwai sababai da yawa waɗanda Allah wasu aboye suke fama la nastaɗewa an na arifahu abinda ba za mu iya saninsa ba ba mu da hanyar gane shi da haka ne abubuwan da ɗan adam zai iya ganewa da ya kaɗan ne ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ba daga sani ba ba ku wani abu sai ɗan kaɗan duk wannan jiji da kai da tinƙaho wanda kafirai suke ji da shi a yau misali saboda ɗimbin jahilcinsu da zaluncinsu wato har suna ganin ma yanzu bai kamata a musu maganar Allah ba bai kamata su a musu maganar addini ba in za a yi zancen addini ko zancen Allah ko mahalici ko wani addini ko lahira in za a yi wa mutanen da idahimai marasa sani da wayewa to su kam yanzu kansu ya waye kwakwalensu sun buɗe saninsu ya ƙaru ya bunƙasa ya ƙasaita sun tsaye da ƙafarsu dama gazawa ce ta sa ake ta kame-kame amma yanzu sun tsaye da ƙafarsu yawa kafiran suka faɗi haka ma a furuce wanda ba su faɗi hakan ba ma kuma takonsu a rayuwar haka ya nuna ko ba kawai da babu abin da suka fiƙi kamar a ce Allah a ce addinin Allah ko kana tare da su ma'ana kana bibiyan su kana fa'idanta da ilimin mukansu da zarar ka shigo da kuma lamarin Allah a ciki ko bincike ne dukkansa ka kawo lamarin Allah a ciki to za su soki ba su yadda da shi ba ba haka bane haka ne saboda ilhadi to ba wani bane ya jawo kawai sun rubu da wannan ɗan abu ɗan ƙalila wanda bai fi ɗigo ba a cikin teku bai ma kai ba daga abin da Allah ya riga ya sanya asirukan halitta amma suka roƙo saboda batansu Allah kiyaye mu to abin da ba zai yi mu iya saninsa ba wala yumkinu ida'atul waqti fi istikshafi to ba zai yi ba ma'ana bai kamata ba bai dace ba ba ma zai halatta ba a ɓata lokaci wajen ƙoƙarin gano shi. Wa haza min al-furuq fi an-nazarati al-islamiyya wal gharbiyya fi qadaya al-mustakshafati wal muhtara'a. Wannan kuma yana cikin bambance-bambance da ke cikin nazari irin na musulunci. Wato yadda musulunci ke kallon abubuwa da kuma nazari irin na turawan yamma su musulmi matuƙar musulunci suke riko da shi da gaske to tunaninsu baya ƙetare abin da wahayi ya zo da shi ko ya izini a kansa amma abin da wahayi ya tabbatar musu cewa ba shi da kyau ko kuma ba ma zai yiwu ba dama ba nasu ba ne ba za su yi ba ba su shiga ba amma su turawa kamar na faɗa wasu mata suke yi ba sai zama da Allah ɗin ba subhanahu ta'ala ko dai har cikin zukatansu saboda batansu da ya nisa ko kuma suna faɗin haka dai kawai dan su halatta wa kansu yin abin da suka dama na shantakewa wanda ma bai yadda da wannan bayaushe zai yadda da wahayi ƙur'ani da sunna misali da shari'a duk bai yadda da wannan ba to kaga sai zama yadda kowanne ke kallon abubuwa ya sha bambam yawa fi kadayar mustakshafat dangane da abubuwan da ake kokarin ganowa wal muhtara'a da kuma ababen da ake kirkirowa musulmai suna da nasu tunani kamar da faɗa daidai da abin da shari'a ta yi izini shi musulmi ba a fage guda ba dukkanin fagage na rayuwarsa addini komai addinin dama ya tsara shi har tsarin da salon da zai yi tunani an tsara masa yadda zai yi a matsayinsa na bawa da ya yadda cewa Allah ne mahaliccinsa kuma ya tsara masa irin rayuwar da ya kamata ko ya waje ba ya yi ta tunaninsa daban ne a cikin komai komai da ka sani wannan aƙidar sai ta yi tasiri a kai amma wanda bai da wannan imanin kuma shi kuma baki dai aka san wancan ɗin ne saboda haka zai iya ɗimuwa da yawa kamar da ya ɗimuwa a wajen rashin sanin Allah da inkarin lahira ko kuma yadda da ita ba ta salon da manzanni suka zo da shi ba yadda ya ɗimuwa mai yawa a wannan to komai ma sai ya zo ya yi ka ɗauka misali tattalin arziki kaga tsarin musulunci daban yake da kuma tsari irin na turawan yamma ko ba haka ba shi musulunci kullum ƙoƙarinsa shi ne cewa a tsaye da mutane akan halal su kiyaye haram sannan a saka mutane tunani na neman arziki domin ya zama tsani kawai ba ya zama manufa ba ɗan adam ya samu sukunin bautar Allah ya abubuwa na alhairi ya samu tallafin da domin ya samu lahira kaga kenan dukiya a tsari na musulunci wani abu ne da ke taimakawa bauta ko ba haka ba akwai hadisai hadisul qudusi da ke cewa na saukar da arziki ne domin a tsaye da sallah malamai sukan ce mana a tsaye da sallah a yi ibada ba wai a ce abinci a wadata ba a shagalta a barin sallah a barin addini gani sannan tattalin arziki a tsarin musulunci ya ginu a kan a adalci da gaskiya da amana da isani ko ba haka ba a yaƙi talauci ga kai har ma a yaƙe shi ga wayansu ko a rage shi shi yasa shi musulmi dukiya tana hannun sama baya jin cewa wai shi fa gaba ke ɗaya mallakarsa ce ɗaiɗailakan sai yadda ya ga dama yasa Allah ta'ala ya ce an fi kuma ji alakun masu Allah ne nafi ku ciyar daga abin da Allah ta'ala ya sanya ku halifofi a kai wato amana aka bashi sai dai an yadda ya tasarrufe da ita kamar ajiya ce ma in dai zai ci irin abin da aka mai dukiyar yadda a ci zai yi amfani da ita to an masa an yadda masa an masa iyaka kuma in zai ba da haƙoƙin da mai ita ya ce a bayar haƙoƙin nan na zakka ne na sada zumunci ne a'a na gina addini ne ko kuma wasu abubuwa na tallafa wa jama'a kuma in dai zai kiyaye ba za ta sa shi ɗagawa ba da girman kai ko ta sababta masa zalunci ba da almazaranci to ya rike wannan dukiya ya sarrafa ta inji mai ita in lokaci kaza ya yi to ka ɗauka daga cika ba suwa da kasa kasa da hakkin sakako wa'inda suka ta'allaka da kai dole ka ɗauka ka ba su haƙƙinsu iyalanka da sauransu da sauransu in ba aka mutum ya rike dukiya yana cewa ta su ce ta su ce ta su ce amma ya manta ba ta sa bace to da ita ya zo ne ko da ita zai tafi yanzu da yake take hannun nasa ƙarfinsa ne ya bashi ai da kafin ya zo da masu ƙarfi na gaske sosai da ma sun rike komai shi kan kowa danki ba zai samu ba amma Allah ne so ya bashi kamar yanzu idan ya zo yana tunanin cewa ai komai da komai na sane sai yadda yi to kaga ya sauka daga tunani na musulunci a tattalin arziki ko ba haka ba to kaga kuma su turawa tsarinsu shine gina tattalin arziki akan wato hurriya mallaka wato yanci sakakke malamin ba za a yi tunanin cewa wajen nema abu ka za halin ne ko haram ba abinda kawai zai yi ko ba haka ba allama illa abubuwan da suka san cewa in sun bari ana yi to zai hargitsa rayuwar to sa ya dokoki a hana sata da wasu abubuwa wannan ba don allah ya hana ba ne ba amma don sun fahimci cewa yinsa ɗin zai kawo akasi kuma to sai su hana irin wa'annan abubuwa amma misali ka ga riba da Allah ta'ala ya gargadin cewa zai yaki masu ita amma sai ta zama jijiya da bargo da gadon baya ta sana arziki irin a tsarin su ko amma sun ci ko ba wannan ba wannan ba ba ba ba ba riba ba ihtikari mutane waɗansu su mamaye kasuwa su mamaye tattalin arziki saboda suna da ƙarfin jari ta ga musulci ya hana wani amma a takaice ba suka kira jari hujja da abubuwan da suka ranka ya tare da wannan shine tunani irin na misali su kafirai har kuma mutum mallaki dukiya saboda tsaban ya ce gada yana gadalar tasa ce har ma zai iya wato hana hatta wanda Allah ya wajabta ya basu da ba magana zakka a wurin sauransu kuma zai iya ma barin wasiya cewa dukiyar ko ƴaƴansa ma kar a baiwa ba ku ga abinda Allah ya ce a yi mutum ya mutu ya ce ya yi wasiya a ba wata ƙungiya la'adda ma wata ƙasa ce daban wani ma ya ce karensa don suna ba da labarin da irin wani suna yi sai an ne ya rayu yana tara kuɗi amma in ya zo mutuwa sai ya bar da cewa wai kuɗin ya bar su kawai wasiya ga karensa saboda ka 'ya'yansa ba su ba su da haƙƙi an je ko sai a ce to ai ga abin da mai ita ya ce a yi saboda haka ku je ku nemi ta na tsare mu da kafirci in tsohon mutum da ko tsohuwarsa sun tsofa sai kai su gida da ino misali ana biyan waɗansu mutane suna himmadima da don karma mutum su dami mutum zai ta harkokinsa na duniya to saboda haka a kowane abu in ka zo mulki in ka zo duk abin da za a yi za ga cewa tsarin musulunci daban tsarin wanda ba musulmi to haka a fagen tunani ko kirkire-kirkire a matsalar masu hatul kiyami bi ma musamman bi abhasar ruh menene ingancin a tsaya a yi wani abu da ake kiransa bincike-bincike game da rai wai ina rai yake idan misali za a ce bari a yi bincike mai zarfi a gano menene hakikanin shirai misali amma kan an riga an ce mana ba zai yi ba ko wasu na kanin ruhu wani ruhu min amir rabbi amma oxy min alimi illa kalila law anna hunaka aliman tabiban musliman wa akhara kafiran tamal fam da ce akwai malami masani likita musulmi sannan kuma akwai wani masani likita masani dangane da rayuwar mutum amma shi kuma kafiri ne to me bambanci tsakaninsu almuslimu sai alamu annahu la sabila li ma'rifati ayi shay'in fi mawdu'ir ruh ziyadatan amma warda fil kitabi was sunna fi mawdu'ir ruh to shi musulmi zai sani cewa ai ba wata hanya ta gane kowane irin abu ade ade dai fage ne na rai rai wanda jiki ke rayuwa da shi ba yadda za a iya sanin wani abu a tattare da shi sama da abin da ya zo a alkur'ani da sunna su ko ba su yi bayanin haƙiƙaninsa ba a ce jini ne a numfashi da mutum yake yi ne wane ne duk misali ba wannan ba ne ba a ce gaci kamar gashi ba to sai dai iya abin da ya zo a alkur'ani da sunna game da maudu'in anan shi ruhi rai cewa akwai shi halitta ce ta Allah kuma yadda Allah ya sa ya busa shi lokacin da ciki ya yi wata hudu haka kuma akwai lokacin da zai aiko mala'iku su karba kuma shi ran za a tafi da shi sama har zuwa iliyin in na gari ne ko a yi ƙasa da shi a zuwa sinci abubuwa da yawa amma dai a ce ga wata tsoka ce ko wani tantani ne ko kuma wani jini ko ba a yi wannan bayani ba kaga ba a yi wannan iya abin da musulmi zai iya sani kenan to kaga kenan fala hajjata da ida'atil waqt kaga a bangaren musulmi tun da haka ne kuma ya iman da wannan bayani kaga ba bukatar ba ta lokaci a ce za a yi bincike akan wannan ya Allah ta'ala ka domin Allah ta'ala ya ce qul ruhu min amri rabbi ka ce rai daga al'amarin ubangiji na ne sirri ne da yake banta da saninsa da inda misali a ce wani ko waɗansu daga masana turawa ko walhidai za su ce e su sun tabbatar cewa jini misali ko numfashi ko kaza shi ne rai saboda tsayawarsa ko karewar jini ko wato karewarsa ko rashin shigar numfashi na sa jiki ya daina tasiri saboda ka suna wata a to wannan dai faɗarsa ce kawai amma ya karyata Allah ta'ala tunda Allah ya ce shi ya sani haka ba zai yiwu ba wanda kuma ya yarda da wancan magana ya bar wancan kaga ya kafirta ya karyata Allah ya gaskata wani Allah to haka musulmi ba zai wannan ba amma kafir to amma shi kafiri laysa indahu mundalaqatun wa qawaid laysa indahu mundalaqatun wa qawaid ya kamata a samu wakafi a qawaid din da dai qawaid ba shi da matafiya ko bai da wasu ƙa'idodi da za su iya dabaibaye shi ba da wani turke da zai turke shi guri guda ya tsaya a bakin nan mai da wani game da musulmi yake a da zarar Allah ya ce kaza musulmi a wurinsa alala ya gawar rasu ya riga ya tsaya ba shi bai da mundalagat hanya matafiya wato matashiya daga nan zuwa can ko kuma wasu ƙa'idodi waɗanda za su shiryar da shi cewa je ka ko kuma tsaya bai da wani mumkin an yarzula sanawatin ɗawila zai iya yiwa ya sadaukar da shekaru da yawa min umarihi a rayuwarsa fit tajarib a cikin wato bincike-bincike gwaje-gwaje ƙabila fa'ida ba ta da fa'ida ba in ma zai faɗi wani abu ko zai sai dai ya gudana a bisa wahami kawai na zato amma ba yaƙini ya ce yana tsammani kaza ne kaɗa ko kaɗa amma dai ba wani yaƙini kuma shi ma don kafirci ne su kada kafirci ne kawai zai sa yi wani amma mumini ba zai ko cewa yana zaton kaza ne tunda Allah ce ba za ku iya sani ba kawai shi kenan ba zai iya ma haƙura ba zai sani ba ya bar wa Allah hatta dukhulu fil awalim al-ghaibiyyah zai iya ma hatta shiga cikin talikai na gaibi waɗanda dama gaibi ne wa amada tajaribi alal mala'ika kamar a ce za a yi wasu gwaje-gwaje don a gano mala'iku masana alal misali shi kuma al'amarin gaibi abinda malaman aƙida suke faɗa dama ma'anar gaibi shine ma la yudraku bil hawas al hawas zahir duk nan madosanan sani na mutum to abinda za su iya riskato ba gaibi ba ne ganin mutum ko jinsa yawa ko sansanonsa wato ko ɗanɗanawarsa ko taɓawarsa a ta so ne mutum yake iya riskar abu ko to duk abin da yawa duk abin da yake za a iya riskarsa da waɗannan ababai mai bane abu ne wato mawara alhawas abin da ke koma bayan waɗannan maɗausa na sani babu yawa to amma shi saboda kafirci zai iya cewa zai iya amfani da wani da wani gwaji ko wani abu ya gane me mala'iku ko azabar kabari gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba da kuma sai sai iya gane wani ba wata na'urar da iya sakawa ta iya jiwa mutane cewa in na kwanci a kabari a cikin nima yake ko a cikin azaba ba zai taɓa yi ba Allah ya gane wani ko mala'iku da suke tare da mutane ya za a iya gane akwai su ko ba su abubuwa ne kawai da Allah ya riga ya cire wa mutane tsammanin gane su kowace hanya in kawai mutum yana da imani sai ya saluda ya gaskata in kuma bai yadda ba ya ce saboda baya jin su abubuwan baya gani ba zai zai yadda da su ba to shikenan sai lahira kuma sai a fito da abubuwan a fili a gansu eh Allah kara mana imani ولذلك فمجال التفكر في الموجودات التي نعلمها من جهة الاستكشاف العلمي الدنيوي المقدور عليه المقدور عليه ولذلك دون هكا فمجال التفكر فجن تناني duk da ake magana a nan tunanin da zai ƙara mutum imani da ainihin gaskata ubangiji to yana kasancewa ne fil mawjudat yawa a halittu samammu yana kasancewa ne a halittu samammu allati na alama wa'anda muke iya gane su musan su mu jihati al-istikshaf al-ilmi ta bangaren bincike da kokarin ganewa a ilmance a dunyawi na duniya al-magduri alaihi wanda ake iya yi wanda ake iya yi ba wanda aka riga aka hanimu ba kari misali sanin wato ɗabi'ar wasu cututtuka yadda suke kama mutum yadda suke aiki a kan mutum yadda iya shawo kansu da abubuwa irin wa'annan ba a ce ba zai yi ba mutane saboda haka za su yi bincike su gane abin da Allah ya sa su ya gane ba shi ne kuma abin da ake yi wa ma gairu magduri alaihi amma abin da ba a da iko a kansa misali kamar ruhi ko kuma kamar abubuwa na gaibi wala yumkin an nadkhula fi ba zai yi ba mu shiga ciki yawa a shar'ance kuma haka ma a kaddarance don ko mun shiga ma ba tasiri ba amfani yawa hunaka ashiya mawjuda kuma akwai abubuwan suna nan la yumkin ma ta tafasiriha illa min alwahyayn ba zai yi a san a san bayanan su dalla dalla ba sai dai ta fuskar wahayin alqur'ani da hadisi مثلا على المثال معرفة الملائكة والجن وما بعد الموت sanin mala'iku sanin aljanu da abin da zai zo bayan mutuwa kaga wannan gaibobi ne gaibe ne duk da cewa su a misali kamar aljanu da mala'iku akwai aikace-aikacen da misali ake iya gane alamar akwai su amma musamman kamar mala'iku da abubuwan misali ba wani abu ba shi da gani ka ce gashi sai dai kawai imanin ka cewa an ce fa a shari'a ko a nasi abu kaza da ke faruwa daga aiki ne da ana dora mana yau amma ban da haka ba a wani abu za ka gani alamun cewa wani abu ne ke faruwa misali rarraba ruwan sama da sauransu ko tsaro da tsirrai da sauran abubuwa da yawa saka suna ta faruwa to amma ba ka ganin me ke tunkuɗa su zuwa da faruwar sai dai imanin ka cewa na soshin shari'a ko ƙur'ani ko hadisi ko duka zai sun ba labari akwai wannan ne to saboda haka al'amarin gaibi ba a iya shiga ciki a gano fattafakkur fiha yakunu mun dalakan mun dalikan faqad min an-nusus ash-shar'iyya to tunani a irin wa'annan abubuwa to zai samu matashiya ne zai fara ne ya ƙari kaɗai daga nasoshi na shari'a ya abinda nasin shari'a ya faɗa shi kawai za a tsaya ma ba za a shiga wani lab ko a shiga wani abu wajen gane wani abu da ya shafi gaibi ba amma kadayar duniya amma al'amura kadayar al'amura na duniya masalan ilmin ajinna misali sanin rayuwar 'yan tayi al'ajinna jam'u janin ko 'yan tayi wato ciki a cikin mahaifiyarsa yadda yake Allah ke sanya shi tun daga farko da yanzu ƙasa da yanayin rayuwarsa a ciki wanda jin sanin taurari misali a sararin samaniya magairihima magairihima da wani wa'annan wa'annan majala ta tafakkuto wa'annan suna daga fagagen tunani da za a yi ta fuska biyu fuska ta farko a yi tunani a kansu don a gane abubuwa mamaki da Allah yi da gwaninta da iyawa da ya nuna da sani kaga imani sai ya karu gefe na biyu kuma a bincika a gano wasu abubuwa domin misali a fa'idantu da ilimin ta wajen neman lafiya ko ta wajen inganta lafiya ko dai wani wasu abubuwa misali da suka danganci wannan to duka an yarda a yi wannan amma ko da wannan ɗin ma ba a yadda mutum ya yi da cewa ya kai gaya ba ko kuma a wasu abubuwan yana da haƙiƙa ba akwai abubuwan da sai dai mutum ya gino a bisa rinjayen zato kawai amma ba zai a samu yaƙi amma dai an yadda a yi kuma ko su ma yan san haka da yawa bincike bincike suke da sakamakon binciken ba sa yankewa yanke abubuwa da yawa sai su ce suna zaton kaza ne domin wani lokaci sai ga kuma an sake wani binciken ko na abu ya fitiro da ke warware ya karki a bincika idan sun fahimta sai su sake kamar da suke shirya dokoki irin nasu ba na Allah ba a irin gajeren tunani irin nasu suna taɓa tafiya kawai su ga abin ya baki ya wargaje suka ce ai wannan ba zai yiwu ba sai an canza sai an gyara kullum a haka suke kuma za su daina ba har abada masalan wakalatu nasa aglakan manazira muqarriba ha'ila ومسبارات تأتيهم بصور من الفضاء على المثال cibiyar nasa a amurka ko inda suke harba abubuwansu na zuwa tsaron samaniya taurarin da abubuwa iri-iri da suke amfani da su to wannan cibiyar ta saki ababen dubawa masu kusanto da abubuwa kusa masu ban mamaki sosai manya ƙarshen da iya abinda suka iya yi ko suka gane wa duniya ƙarshen abinda ke kumbura musu kai duk da cewa a wajen Allah ƙaramin abu ne amma a wurinsu da waɗanda suka yi amanna da su kuma wannan shi ne abinda ya ba su matsayin da ya ba su ake gani bai kamata a yaye musu baya kasan wannan ilimin na ci gaban duniya da suka samu shi yasa almambahirun waɗanda suka kiɗime suka ruɗe daga ganin waɗannan injazan nasarorin da aka samu to fa di yadda za ka yi su ba su ka soke waɗannan mutane ba don suna ganin sun kai gaya cikin ilimi da ci gaba wanda kai ba za ka yi tsammani wannan amma kai da ka sani ka ce wa ma wata tumi da ɗaga illa ƙalila abin suka sani kaɗan ne suna wannan gigiwar tasu su tafi sai ka je wani abu karami Allah zai jarrabe su su game da shi kawai sai ga sun karo da wani abu sun marmashe sun ba a ma san inda suka kare ba ko ba haka bane a ce an misali tura wa'yansu ƙwararru a wani wata markaba babba wadda aka shirya ta musamman aka kashe dala biliyan kaza ko ɗaruruwa misali aka shirya an inganta saboda ko su ƙwararru sun tafi don za su yi kaza da kaza amma sai a ce da ana sanin yayaye suke amma yanzu labarin ya mata shi ke kuma gaba ɗaya kamar wata ƙura ce da take yawo a san samaniya gaba ɗaya ba su iya shiga ko da sama ta farko ko kusa da ita balle shiga samai amma ji suke kamar komai da komai ma a hannunsu yake haka wanda suka yi amanna da su amma mun san cewa wani abu ne kawai da Allah ya buɗa musu da suna da imani sai ya ƙara musu imani ya ya sa su amfana har su amfani amma da ke ba wannan shikenan sai suka bata kuma suka batar to sun saki madubai masu kusanto da abubuwa masu ban mamaki wa misbarat da ababen gwaji misbar abin gwaji kenan sabru da sayin yana nufin gwaji gwada kamar ko tsinken geje da ake gwada mai ya isa ko bai isa ba misbar sunansa misbar tatihim bisuwar wa'inda za su musu da hotuna min alfada da sarin samani to irin wannan abubuwan za su iya yiwuwa za a iya gano abubuwa misali ko dai ba a samu yaƙini ba a ce ana da zaton kaza to ba hana wannan ba eh amma shi ma ba kamar yadda su suke tafi da shi ba to su rasa imanin su ya janyo suna da aure abubuwa da yawa wanda da yawa ma hatta samman da abubuwan da suke asarar samaniya bayanan da suke a kansu suna sabawa da bayanan da suke a cikin alkur'ani da hadisi ko ba haka bane tafiyar rana da wata da sauransu in ka faɗi abubuwan da suka zo a shari'a a ce maka kai jahili ne ko ba haka bane eh kada ba ulama muslimin min qarabati alf sanati wani cikin malaman musulunci tun daga shekaru kimanin dubu kusan dubu da suka wuce ya faɗa yace fa min ayatin lahi azza wa jalla yana daga cikin abubuwan mamaki na Allah azza wa jalla al-insan al-insan al-makhluq min nutfatin mutum da aka halitta shi daga ɗigon maniyi ka duba bambanci mai wani mamaki da ban tsoro da ke tsakanin wannan ɗan tarfi da ma'anin nufa a rugar lalacin shi ne ɗan tarfi ɗan wani abu kaɗan ko binyi ne ko ɗan ruwa haka aka sha a kwanu ko ko ɗan yan raguwa kaɗan da ta rage su a ce nutfa nutfa ko nutfa ɗan wani abu tarfi ɗan wani abu ɗan kaɗan amma kuma ka duba da ƙarshe yadda ke zama mutum mai ban mamaki da sarƙaƙe a lamarinsa a ba abin mamaki kamar ɗan adam saboda abubuwan da kake gani na ban mamaki in dai waɗanda ake samar da su ne a ban ƙasa ai da tunanin ɗan adam da motsinsa da kima da Allah ya bashi ne ake yin sa ko ba haka ba yanzu idan misali aka ce na'ura mai kwakwalwa ta kai gaya wajen zama mu'jizar wannan zamanin ta ba ta kai dan adam ne zama mu'jiza ba domin shi wani bangare ne ita wani bangare ne na daga mu'jizar dan adam ko amma kuma sun tozarta yan adam sun wulakanta yan adam a garin kambama wannan kimiyyar ko ba haka bane to ma karabu shayni ilayka nafsuka yace wani abu mafi kusa mai ban mamaki zuwa gare ka shine ranka rayuwarka وفي كمين الأزائب الدالة على عظمة الله تعالى أتترى da kai din nan yadda kake ganin kanka din nan akwai abubuwan mamaki da suke nuna girman Allah girman Allah madaukin sarki wato gwaninta samatan qadil amaru fil wuqufi ala ushri min ushri ashiri wato abinda rayuwa za ta kare a wajen ƙoƙarin sanin ɗaya bisa goma ɗaya bisa gomansa wato 1% kenan ko yawa a to abin ka kasa shi goma ka sake ɗaukan kashe ɗaya ka kasa goma kaga wannan kashin da ka ɗauka daidai ke da ɗaya bisa ɗari kenan yawa to kashi ɗaya bisa ɗari in aka ɗauka ana so a san shi sai rayuwa ta ƙare ba iya saninsa kisa har yanzu misali ko da likitoci da ake cewa suna da ƙwararre ne a ɓangaren kaza ba wanda za a ce a ce ya gama sanin komai likita ido a ce ba abin da ba wani wata ƙadiyya da za ta zo ta ido da bai sani da za ta gagare shi ko kuma babu wani abu na tsarin da Allah ya yi wa ido da yadda ido yake aiki ko yake iya samun matsala da bai sani ba wala ba zai yiwu ba a gani ballantana sauran sassan da kai ya haɗa balle kuma abin da kirji ko bangan jiki gaba ɗaya ta haɗa wannan fadanga ne da kawai ba a halitta ta gabai kenan in ka zo abin da ya fi sarƙaƙiya da ƙwaƙwalwarsa take aiki zuciyarsa take adana abubuwa irin wannan abubuwan sun fi komai da su waɗannan ba za ka iya ɗora su a wani abu ma'auni da za ka gane komai ba a kai abu ne da Allah ya shi yadda ka san ruhi yawa ba za ka iya sanin sa ba wallahi ba za ka iya sanin yaya ake iya adana sani yanzu tun kana yaro tun da rasul da kai tamizi kake adana abubuwa suna kwakwalwarka ko zuciyarka kana tunawa da su har kai shekaru da yawa la'alla har sai ka koma wato matakin da hankali ko tunani ya jirkice saboda tsofa ko larura ka gani to kaga wannan abu ne na Allah abu mamaki yadda abinci yake aiki a jikin mutum da sauran abubuwa ga su nan to abin da ke nufi kenan wa anta gafilun anhu amma kai barka ne a barin sa kai kawai dai abubuwa na ikon Allah suna tasiri akan ka da su ikon Allah ikon Allah kake gani da shi kake ji ko da shi kake magana yanzu magana da muke yi dinnan za ka yi faɗa wa mutane cewa ga wata fata guda ko tsoka guda ko kaza wanda shi ne kawai sirrin magana wanda shi ne kawai ya ba da magana kada abu ne wanda shi ma akwai sarari a ciki haka nan ji haka gani shi kansu ka gani yace yace faya man huwa gafilun an nafsihi to ya kai wanda ya rubkan abar lura da mama abubuwan mamakin kansa ma wajahidu biya wanda bai san kansa ma akwai wani bature mutumin ingil a mutumin faransa an ce sunansa alexis karin sai musulunta ya sa wasu ya sa wa kasa suna muhammad asad ya littafi mai suna al'insan zalikal majhul wato mutum wannan halitta da ba a santa ba ta yi wani magana ne ta yi a ciki ƙwararre ne a sanin kimiyya da fasaha a irin tsarin suna da iliya da turawa sosai masalinta kuma ya zama mai addini sosai har ya kai ga rubutu to shi mawudu'in littafin kenan al'insan zalikal majhul mutum wanda ba a san shi ba ba a gama sanin sa ma'ana bai gama sanin kansa ba wanda isa ya ce shi ya san komai da komai nasa kaga ba zai yi ba da yawan sanin mutum wajahidu biha bai san kansa ba kai fata nuna fi ma da fita gaidaka to in baka gama sanin kanka ba kuma abin da ka sani dan kaɗan ne to ya za ka yi tsammanin za ka iya gama sanin waninka ai ba zai yi ba don abin da ya kamata a ce ka gama sanin kanka ko ba haka ba ka san da kake cin abinci amma da abinci yake tasiri ya karkasu zuwa sassa daban-daban da kake tunawa ka sani da wanda baka sani ba yaya abin ke faruwa duk wannan ba damuwar ka bace kuma dama in kana fargaba man kawai ya za ka samu ka zuba abinci ne ba ya abinci zai aiki ba duk wannan ba aikin ka ba ko ba haka ba ka taɓa samun wani mutum yana zulumi an ce wato gashi abinci ya samu amma yanzu fargabata in na ci abincin nan ya zai kai kaso zuwa jini tsoka kashi waye da waye kaga wannan ba fannin ka bane Allah ya ya tsara abin ya saita ka gani to kaga abu ne wanda ke ba naka ba wa kad amara Allah fi tadabburi fi nafsika wa kad amaraka Allah eh في التدبر في نفسك في كتاب العزيز وقد أمرك, أمرك الله كما الله تعالى يا أمرتك في التدبر يا كما تأتي بالتدبر دبابا يا ذلك ساعة وقد أمرك الله في التدبر في نفسك الله يمك أمرني دا كي تنتني أكن رأيوك في كتاب العزيز الكتاب سموه فقال يتي وفي أنفسكم afala tubsiru bayan da ya ambata abubuwa da yawa na ayoyi abubuwa na abubuwan mamaki ce a cikin rayukan ko kawunan wato ma'ana halittar kan akwai ayoyi afala tubsiru shin ba ku gani ne waskur annaka makhluqun min nutfatin faqala waskur ka tuna kuma annaka makhluqun min nutfa kai cewa ba halittawa ne daga ido mani faƙala Allah ta'ala ya ce kutilar insanu ma akfara Allah an ci kafirin mutum wato kutilar insanul kafiru mutum kafiri Allah an ce shi kutila ya nilo ina ma akfaruhu imamakin yawan kafircinsa min ayi shay'in khalaqahu wai daga wani abu ne Allah ya halitta shi bai tunanin wannan ba in bai sani ba to gashi nan min fatin khalaqahu faqadar daga duka mani ne Allah ya halitta shi kuma ya daidaita halittarsa ya kwatanta sun masali da yasa sannan ya hore masa har ya fitowa zuwa duniya bari ku kata ayon abu guje sai mu tsaya wa kada sannan yace wa min ayatihi an khalaqakum min turab yana cikin ayoyin Allah cewa ya halitta ku daga turbaya sun mai za'antum basharun tantashirun sai gashi kun zama mutane jikuna kuna bazuwa ko ina ka duba bambancin da ke tsakanin anin hogin ƙasa ko rere turbaya da kuma da jikin ɗan adam yake abubuwan akwai mamaki kwarai da gaske wa kada sannan ce alam yakuna fatan min mani yumna shi mutum kan bai kasance digo mani bane digo da daga mani wanda ake digar da shi sun makana alagatan fahar da fasawa sannan ya zama dogulanci kuma Allah halitta shi ma na zama gudan tsoka kuma aka fasarta halittar su fasawa har Allah ya daidaita shi a matsayin mutum mai kafa ruwa da hannu da gabbai duka har aka masa gabbai 360 kamar da zuwa hadisi wa qala sanna Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin shi ba mahallin taku ba ne daga ruwa wulakantacce shi ne maniyyar ba ta alama fi ƙararin makin kuma su sanya shi a wata ma'ajiya adananniya wato amintacciya makin mai wata ke adananniya amintacciya ita ce mahaifa ka duba in aka ajiye duk kai kawo da abin ko gudu mace da duk abin da ba za ta yi ne ba Allah ya kawo misali isƙaɗi ba yana nan har ya kammala ya cika ila kadarin ma'lum har zuwa lokacin gwargwadon lokaci sananne shi ne tsawon lokaci na ɗaukar ciki ɗin kayan mutum lami lafiya saboda cika an gan shi gashi na sabo gwanin kyau da cika da idanuwa ka duba idanuwansa sai ka yi sha'awar ina ma idanunka da za su dawo irin nasa kuma haihata sai dai ka samu aljanna amma ba gaza a duniya dai ba da za a yi idan yaro ko jariri ka gan shi ba da shi sabo a sabo a daida ba irin na kam sai ka sa tabarau ka yi karatu sai ka yi duwa da iri to ina kalmar insani min nutfatin amshad mun mun halitta mutum daga madugun mani gaurayi abin gauraya shine amshad wato mahamtadi wanda ya gauraya nan namiji da na mace sun ma zakara kafa ja'ala nutfata alaka sannan ya ambata yadda ya sanya dugun mani ya zama gudanci wal alaka ta murga kuma gudan jini ya zama tsoka wannan kata izama guda tsoka ta zama kasusuwa kamar da zuwa sura da alqur'ani ina ta sutul hajji akwai wa'adi ko wannan kama kala subhanahu ko annabi wal qad khalaqna al insana min sulalatin min sulalatin min tin hakika mun halitta mutum daga abin da aka zaro shi aka ciro daga danyen kasa wadda ta rubi adam kina alayhi salam suma da Allah mu fata fi kararin makin zuriya sa kuma sai muka sanya ya zama gudan wato igon mali a cikin matabbata abin adanawa fata kariru zikirin nutfatul kitabul aziz na na ta'ambatan igon mali a littafi mabuwayi laysa ne su ma'a nafsu ba wai dan kawai aje lafazin sa bane ba wa tarakan tafakkur fi ma'ana amma a yi wasi da tunani a game da ma'anarsa akwai abin mamaki ne eh to darasin gaba insha Allah sai mu tashi daga ƙarin tsokaci a kan wannan abu da Allah ya ta maimaita wannan rufari abin da ya kamata ɗan adam ya tunani a ciki wanda inda mutum zai wannan tunanin to ba zai yi wani jiji da kai ko tanta ko kuke da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kara mana imani Allah ya mana afuwa